بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة لنا أنبئكم بتاويله فأرسلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا أنبئكم بتاويله فأرسلون الذي نجا منهما daga cikin abokan zaman kurkukun annabi Yusuf din nan mai ba da abinci wanda hukuncinsa a sare shi a tsire shi tsuntsaye su ci namansa an masa haka wanda kuma aka bar shi ya koma shayar da sarki ya tsira to wanda ya tsiran da ya ji malamai da aka gayyata su fassara mafarkin sarki suka ce ai mafarkin banza ne mafarkin ƙarya ne ba mafarkin kirki ne wanda yake bukatan fassara ba a ba su alami na mana bi tawi da alami alihi wannan ba mafarkin da yake bukatan fassara ba ne da wani mafarki ne mai ma'ana su fassara maka amma wannan ba wanda yake bukatan fassara ba ne to shi kenan da wannan mutum ya ji sai ya tuna bayan dogon lokaci bayan ɗimbin lokaci ya wuce bai tuna annabi Yusuf ba wadda karaba da ummatin ana wani dukun bitawili yace ni din nan zan kawo muku fassaran wannan mafarki yana faɗa wa sarki da fadawansa da malaman da aka gayyato ni yanzu nan zan je in kawo muku fassaran wannan mafarki ku aike ni zan je kai kudu yanzu nan zan je tambayi malamin da na sani ya iya wannan zan kawo muku labari yanzu nan fa arsiluni ku aike ni يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات la'alli arju ila nasi la'allahu ya'lamun kai yusuf an dare ba sa duba in mantawa dai ka aike ni wajen sarki amma da nake sai dan ya mantar da ni ban tuna masa magana ka ba amma yanzu an aiko ni ne muna neman fatawa sarki yayi mafarki mafarkin da sarki yayi yayi mafarkin ya ga shanu manya manya masu kiba guda bakwai sai ya ga waɗansu shanu ramammu guda bakwai sai ramammun nan suna haɗe masu ƙiban nan kuma ya yi mafarki ya ga zangannu waɗanda suke ɗanyu wanda ba su nuna ba da kuma zangannu nunannu busassu to wanda ba su nuna ba suna haɗiyan suna lauye waɗannan wanda wanda suka nunan nan to shi ne aka aiko ni in zo ka bani labari yanzu yanzu nan ana jira na in na koma wajen mutanen suna can suna jira na yusuf ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijabun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin ka faɗa min labarin wannan farki la'alli ko na koma ilan nasu wurin mutanen da suke jira na sarki da mutanensa suna jira na la'allahum ya'lamuna ko sa san fassara mafarkin da zan kai musu dinnan قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما مما تاكلون هل تزرعون سبع سنين دأبا وما حسبتم في فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون تزرعون سبع سنين دأبا وما حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون yace mafarkin da ya yi su ainihin manya-manyan shanun nan guda bakwai waɗansu shekaru ne na ƙoshi ramammun shanun nan guda bakwai masu haɗiyar manya-manyan nan waɗansu shekaru ne na yunwa kuma zangannu wanda ba su nuna ba ɗanyu da zangannu nunannu busassu ɗanyun nan suna cin busassun nan to yunwar kenan za ku sha ta ta shekara bakwai abinda aka tara na shekara bakwai ɗin nan duka to shekara bakwai na yunwa za su cinye su to abinda za a gaya wa sarki mafarkinsa daga yanzu za a yi wasu shekaru guda bakwai na ƙoshi bayan sun ƙare za a yi wasu shekaru guda bakwai na yunwa to abin da sarki zai yi ya sa a buɗe gonaki a misira a yi ta noma a yi ta noma cikin shekaru bakwai ɗin nan a yi noma fiye da yadda ake yi da kuma in an yi noma duk abin da aka noma a ɗebi gwargwadon wanda za a ci a bana sauran duka a yi masa kyakkyawar ajiya kar a sussuke shi a bashi da zangannunsa kar a sussuke shi balle tsutsa ta bata shi a kuma hasattun abin da kuka girbe fazaru ku bashi ku bashi fi sumbulihi da zangannunsa illa qalilan mimma ta'kuluna sai kadan wanda za ku ci ya ta ce mutum ko haka da hannunka la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu translation abin da ka faɗi a cikin larabci din nan manansa ka yarda tun daga zuciyarka har bakinka Allah shi kadai ne shine yayi sama shine yayi kasa shine yayi komai yayi kowa shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma ka yarda Annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne aiko shi da wannan addini na Islam kuma kace ka yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne shine ma'anar ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu yadda Allah tabaraka ta'ala kowace mace in ta samu ciki wajen mijinta ba mijin ne zai yi jinjirin ya sa rai ba Allah shi yake yi jinjirin ya sa rai haka Allah yi wannan jinjiri babban jinjirin nan a cikin Maryamu ya sa masa rai Allah ubangijin mutane ne ba uban mutane bane kace ka yarda ka yarda ko to alhamdulillah muna maka murna ka zama musulmi yanzu abin da zama dole akan musulmi duka ya zama dole akan ka duk musulmin duniya yau ɗan uwanka ne za ka je kai wanka ka koya maka sallah biyar kullum da za ka sha ruwa sai rana ta faɗi kai niyya mu karasa wannan azumi tare da kai Allah za ka dukiya ka fitar da zakka Allah za ka dama ka bi haji kuma ba a cin naman alade a cikin musulunci kuma dukkan ɗan musulmi ɗan uwanka ne irin wannan wanka da za ka yi yau in ka kwanta da matar ka sai ka irin wannan wanka sannan kai sallah mene ne sunanka na da ko ma ne na sunanka sonde wani suna kake so yanzu na musulmi kana son ibrahim son ma da ibrahim ina murna ma da ibrahim alhamdulillah a ba su an kawo a ba su a ba su yin tabuwa da wanda ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون هل تزرعون سبع سنين دابا وما حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ya kulla ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinun a a gaya wa sarki a shirya gonaki a tari gonaki masu yawa fiye da bukata saboda shekarun nan na koshi a yi tanadin abinci wanda za a ci a cikin shekaru masu zuwa wato yunwa za ta haɗa ƙasar nan ta misira har ta haɗa da ƙasar sham duk kusa kusan nan za a rasa abinci na shekara bakwai bayan wannan shekaru bakwai na koshi to dukkan kasashen duniya za su zo neman abinci a wannan gari saboda haka gaya wa sarki ya shirya a yi gonaki kuma mutane ma gonakinsu in sun yi noma a ji a karɓo kumusi kumusi a zo a ƙara kan na gwamnatin wanda za a ajiye din to aka yi ta shirya da ya faɗi wannan saboda shekaru bakwai masu zuwa na yin wannan su ne za ku yi musu tanadin wannan abincin na shekara na shekarun ƙoshi guda bakwai ɗin nan to shi kenan da ya faɗa masa haka ba ku ajiye wannan ku masa kyakkyawar ajiya banda sussuka in kun sussuke tsutsa za ta bata shi amma ku bar su cikin zangannunsu sai dai wanda za ku ci kadai za ku sussuke kaga qur'ani yana koya mana ajiyar abinci ma yadda ake ajiyar abinci ma kar yadda yadda kada ya tsutsa komai da komai shi musulunci komai da ruwan kan illa qalilan mimma takulu sai dai kadan wanda za ku ci sun ma yatin bari zalika sabun shidadu sannan bayan waɗannan shekaru na koshi akwai shekaru mawuyata shekarun yunwa za su biyo baya guda bakwai ya kunna ma qaddamtum lahunna za su cinye duk abin da aka noma aka ajiye din nan illa qalilan mimma tusinun sai da dan kadan da kuke ragewa ku koye don yin iri
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون bayan shekara goma sha hudun nan shekara bakwai na ƙoshi shekara bakwai na yunwa to shekara ta sha biyar wato Allah zai kawo ruwa isasshe Allah zai wa mutane gudunmawa da ruwa isasshe zai taimake su da kaka mai yawa za a samu abinci za a samu inabi komi da komi zai kyau za a ci abinci kamar yadda aka saba a yi nan naga a sha abubuwan sha kamar yadda aka saba ثم ياتين بعد ذلك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تسلمون ثم ياتين بعد ذلك عام في يغاث الناس وفي يعثرون bayan nan za kawo ta shekara Allah zai taimaki mutane ya kawo damuna mai albarka zai gudunmawa mutane wa fi ya asirun a wannan shekara za a samu abinci ya isa kuma za a yi nan naga a samu abin sha ya isa
وقال الملك اوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم وقال الملك اوتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم sarki ce mazan maza wannan mutumin a zo min da shi yanzu ya faɗa min da bakinsa ya gaya mini a zo min da shi mazan maza a zo mini da shi wannan mutumin utu ne bihi sai mutumin ya tafi da ya je ce maza maza azmir malika sarki yana kira bismillah sarki yana kira bismillah sai ce ka koma ka gaya wa sarki ba zan fito ba sai an tara matan nan naran nan wanda aka tara su suka yayyanke hannayensu wajen yankan lemo din nan a tara su a tambaye su shin abubuwan da matan misra suke nema a wuri na akwai wadda ta taɓa samun biyan bukata game da ni a kira su an tambaye su tukuna ma ba nisbatin lati rabbana aidiyahun inna rabbi bi kaidihin alim wato ubangiji na ya san kaidin mata da suke gaya wa mazansu kowace ta mijinta ni da na ga yusu ni da na ga yusu to wannan sai an kira su an tabbatar da menene ya faru tukuna saboda girman darajar annabcin annabi yusuf a cikin wannan mai magana bai ambaci matan nan ba wadda ta kama shi ta keta masa riga ta ce sai ta sa shi kurkuku sai an wulakanta shi sai an azabtar da shi duk bai faɗi sunanta ba saboda girman girmanta a wurinsa bai manta alherin da ta yi masa kamun ta yi masa wannan abin ba sai ya faɗi sunan matan da ta gayyata wa qala al-malik walamma ja'a rusul alarji ila rabbika fas'alhu ma balu nisbati allati qattana aydihun min labarin matan nan wanda suka yayyanke hannayensu inna rabbi bi kaydihin alim Allah da ya san kaidin da suke yi ya san kuma ni kutacce ne ga barin dukkan abubuwan da mata suke faɗi a gari قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا هاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق أنا راودته عن نفسي عن نفسي وإنه لمن الصادقين sai sarki ya sa aka kira wa'ancan mata har da matar waziri ita zalika suka halarci fada sai sarki ce ma kadbu kunna izra wattunna yusuf an nafsi ku bani labari ma'anan kadbu da larabci babban lamari mai firgitarwa shine kadbu to in labari ya isa a yi maganarsa a gari to ya ce ma kadbu kun me labarinka me sha'aninka ku bani babban labarin nan wanda yake tsakaninku da yusuf ma kadbu kunna menene labarin ku izrawatun da yusuf an nafsi lokacin da kuka nemi yusufu ya biya muku bukata a cikin ku akwai wadda ta samu abin da take neman game da shi ma kadbu kunna izrawatun da yusuf an nafsi kulna sai suka amsa su matan suka ce hasha lillahi a'udhu billahi sarkaka ya tabbata ga Allah ma alimna alayhi su ba wai yin lalata da mu ba dukkan ma halin banza ba wanda a cikin mu ba wanda ya san Yusuf da shi kowane irin halin banza ba wanda ya san shi da shi kowane kowane irin halin banza ba wanda ya san shi da shi sura wata nabi ba da kullu haka illa ma alimna alayhi su sai matar waziri sai ta tashi tsaye tace yau fa Allah ya bayyana gaskiya yau ranar tonon asiri ne ana rawattu an nafsi wa innahu lamina sadiqin قال آه ما كذبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز لا نهى هذا الحق ينزل يفقد يا ذات بغير ذات هلمت ينزل ننزل دون أسيري أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين lokacin da yake cewa hiya rawadanni an nafsi hiya rawadanni an nafsi nake cewa ƙarya ne ƙarya ne shine yake nema na ma da za mun arada bi alika su an illa yin zina wa zabu nanin to duk abin da na faɗa ƙarya ne abin da shi Yusuf ya faɗi shi ne gaskiya gaskiya ni ne na neme shi kuma ban samu abin da nake nema game da shi ba gaskiya zan faɗa wa inna huwa min sadiqina magana sai da ya faɗi duk gaskiya ne cewa ni na neme shi ban yarda na yi masa na yi mata abin da take so ba duk gaskiya ne abin da nayi shi ne ƙarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce a Yusuf babban mutum Yusuf babban mutum wasu mai haƙuri wasu mutumin kirki ai da ni ne aka aiki mutum a zo wai a tambaye ni in fassara mafarki sai ce ba zan fassara ba sai an fudda ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ni ne in an zo wai in fassara mafarki sai in ce ba zan fassara ba sai an fudda ni idan kuma aka sake aikowa aka ce maza sarki yana kira kamun mutumin ya ce wani abu ma na bude kofa na yi waje amma shi zai dakata wasu an yi sharaɗi tukuna an tabbatar shi mutumin kirki ne ƙarya ake masa a gari tukuna da kai su su da da daraja ake da haƙuri ake shi manzo Allah yakan faɗi wannan ne yakan ce na na haƙu bi Ibrahim idan lokacin da Annabi Ibrahim yake cewa rabbi arini kayfa tuhil wa qala wa lam tuhil qala bali walakin yanma inna qalbi annabi ce kada ku yi tsammanin Ibrahim yana shakkar raye matattu ne ai ko irin mu ma ba ma shakkar Allah yana raye matattu balle Ibrahim wai irin mu ma kaji shine shugaban dukkan halitta amma ko irin mu ma ai ba za mu shakkar Allah na raya mata tuwa balle Ibrahim yana ce la tufaddiluni ala yunus ibn matta kar ku bibita ni akan yunus dan matta shi yunus dan matta wato annabi Musa ya sadu da Allah a ƙasa a cikin kori a gindin bishiya a kusa da dutse ya sadu da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka wuce duniya aka wuce lahira aka wuce sama da ƙasa aka je inda ba komi ba kowa can ya sadu da Allah amma shi Yunus dan mata sai da yayi kibi ya haɗiye shi kibi ya nitse cikin duhu can cikin duhun kibi ya sadu da Allah sai muka ji na ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wato ba a filin ƙasa ba ba a cikin ruwa ba a cikin cikin kibi can cikin kundin ne ya da Allah yana magana da shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin to wanda ya yi wusuli ga Allah can cikin duhu guda uku kar ku fifita ni da dai wusuli wajen Allah inda ba komi ba kuwa sama da sama sallallahu alaihi wasallam to haka ne ya kamata mutane in ka ji malami yana zagin magabatansa to ba mutumin kirki bane babban mutum ba zagin manyan mutane saboda haka da ka ji mutum ya zagi wali to asirari ne ko malami ne to asirari ne amma manya kan kullun girma manya suke yi su nuna ma waɗanda suka fi sun fi su haka manya suke yi amma in ka ji mutum yana zagin manya ina zagin malami ina zagin wani a kirari ne ba malami ba ne ko da malami ne ai shaidani ne ilimin su ya fi na shaidan ne saboda haka ai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ai koyi da annabi a girmama waɗanda Allah ya girmama amma alim na alimin su قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين abin da yasa nace ba zan fito daga kurkuku ba in ji Yusufu sai an daddale an gane wane ne ni wane ne matan nan wane ne mai gidanta waɗanne ne matan nan da suke yaɗa ni a gari me ake ciki sai an daddale tukuna abin da yasa na yi haka ni ya alama don mai gidana ya san ni lam akunhu bin ghaidi ban taɓa masa ha'inci ba ban taɓa ha'intarsa tsakanina a wajen matarsa ba ya tabbata haka kowa ma ya san haka ya alama ni lam akunhu bin ghaidi wa anna Allah
يعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين abin da yasa na ce ba zan zo fada ba sai an daddale an tambayi matan nan menene tsakaninmu da su sun barrantar da ni kamar yadda Allah ya barrantar da ni domin Allah ce inna min ibadil mukhlasin Allah kan ya barrantar da Yusuf zalika ya alama don shi mai gida ya san anni ni yusuf lam akunu ban ha'ince shi bin ghaibi a ɓoye ba ya zama na yi lalata da matarsa na yi masa ha'inci kenan bayan ya girmama ni ya ce akrimi masihu a sai an yin fa'ana auna ta zahu waladan sannan zo in ci masa mutunci in ha'ince shi wajen iyalinsa to ya tabbata sai ya tabbata yadda Allah ya tabbata ban yi ba shi ma mai gida sai ya tabbata wa annan la domin shi Allah la ya hadi baya shiryar da kaidar kha'ini kaidin masu ha'inci wato ga dai wannan matar da take nema ta ha'inci mijinta Allah bai ba ta hanya ya shiryar da ita hanyar da ta samu biyan bukatar da ba da ha'inci take so ta yi kuma kowane mutum ma mai ha'inci duka ya tabbata Allah ba zai biya masa bukata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alamatul munafiqi thalathatun إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمنى كان alamomin munafiki guda uku ne kullum iya magana mai ƙarya to ɗaya kenan sannan kuma in an bashi amana ya cinye bashi da amana to biyu kenan shine mai ha'inci din wai za wa ada akhlafa in kuma an yi alƙawari da shi ya saba in yayi magana ya yi ƙarya in an yi alƙawari da shi ya saba in an ba shi amana ya yi ha'inci ba shi da amana to wannan abu guda uku alamomi ne na munafiki yanzu a cikin ana an an shiga kenan cikin mu'amalat bayan an yi maganar tauhidi da ibada an shigo cikin mu'amalat wato ha'inci ne mutumin da kake so bai iya aiki ba ka ɗauki mutumin da kake so bai iya aiki ba wanda baka so ya iya aiki aiki ko na jama'a ba naka na kanka ba sannan ka sa wanda bai iya din nan ba wanda kake so ka hana wanda ya iya ha'inci ne ba kai amana ba kowane abu a sa wanda ya iya shi saboda haka ne ma a sha'anin tsarin nasara mutum in ya zo neman aiki sai ya ba da takardunsa an duba an gani menene ya karanta course na me na me na me yayi wani irin yabo ya samu to sai a san irin aikin da za a bani ba zai zo kawai ya tsaya ni ne dan wani jikan wani a bani kaza ba ko ko ni ne wani a bani kaza ba saboda haka amana ce kowane mutum a sa shi wurin da ya sani ya cancanta kuma kowane mutum ya magana akan subject din da ya sani amana ce idan mutum ya fita ya yi magana cikin abin da bai sani ba to ya yi ha'inci ya ci amana saboda haka a kiyaye amanoni inna ubangiji baya kiryar da kaidin masu yin ha'inci
وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم
نفسي مستقبلا وجئت على كذا وتأتي جامعة يبني جنبي يبني ولا يشتري بوتي أما نسكن هو ساقطا إليه ضد يساق ولا يشتري من الأيدة في الجامعة أكتم يجيب وجل جماعة الأسئلة ضمه أكتبنا إن وزابا ضمه أولي جمع وجه وتحدي فكرة من جمع ذكر جمع على رساب وتابا أراوي ونسكن في الجامعة أجل وترى واقع عندما نبارك لازم يجيب وجه الجماعة وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا رحم ربي إن ربي غفور رحيم annabi yusuf ya ce wannan abu da na yi duka kar ku yi tsammani ina tsarkake kaina ne in nuna duniya ni mutumin kirki ne ba na yi domin haka ba ne ba ina tsarkake kaina in nuna mutane ni mutumin kirki ne ba a'a ba zan kubutar da kaina ba wato ma ubarri'u nafsi bana kubutar da kaina domin Allah yana ce fala tazakku anfusakum ku alam man ittaqa kar mutum ya tsarkake kansa Allah shi ne yafi kowa sanin mai tsoronsa wa ma ubarri'u nafsi bana kubutar da raina in ce ni mutumin kirki ne ina gaya duniya ni mutumin kirki ne ni tsarkakakke ne ba wai na da niyan haka bane innan nafsa rai na dan adam da ammaratun bisu mai yawan umurni da mummuna abu ne illa ma rahima rabbi sai bi abinda Allah ya yi rahama ya ji tausayi ya kiyaye kamar yadda yawa annabawa da manyan waliyai ya yi musu rahama nafsunsu ba amma rafin da su ba ce wato ainihin kamar yadda karatun na wanda ya wuce ya nuna cewa shi dan adam jikinsa an tattara abubuwa ne na duniya aka tace aka ci ya zama ruwa aka tace aka gina jikinsa da wannan abin to idan ya zo duniya hankalinsa yana kan waɗannan abubuwa da suka taimaka ya zo duniya abinci ne sutura ce musamman kuɗi wanda yake shine jagoran waɗannan abubuwa duka motocin da aka yi amfani da su wajen ɗaurin auren uwarsa tekuna babura tuntuɗin da aka yi amfani da su goron da aka raba duk abubuwan da suka suka jawo dai aka yi su to hankalinsa duna kan waɗannan idan ya zo duniya su ne zai nema ya biya bukatun su ne suka zaɓo su suka kawo shi a cikin samuwar duniya hankalinsa duk yana kansu to sai ya yi ƙarfi a kan wannan musamman an kawo rai daga fadan Allah ya zo sun haɗu kenan su ƙarfi su biya bukatan waɗannan halitta ta zim ayata fil afaq wa fi anfusihim duk inda aka duba waɗannan abubuwa kudu da arewa gabar da yamma sama da ƙasa ko ina ka duba za ga halitta ce ta taru amma ka dubi halittar nan ka nuna maka ayoyin Allah shine ba wai ka dube ta ita ce abin nema ba to shi rai din shine amaratin jikko wato shine farkon wanda yake a cikin zuciyar mutum shi bai san halal ba bai san haram ba abin da ya saba da shi shi kai zai yi to saboda haka idan mutum ya yi sa'a ya zama musulmi to shi kenan ya zama musulmi din amma ita rai din halin ta fa na son duniyan yana nan domin duniyar ce ta kawo shi duniya kai ba tsakanin sama da sama da ƙasar duniya ba a'a Allah ya ga mai duniya min nasu bushawati min nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khayl musawwati wal an'am wal harzi zalika wa ta'ala ad-dunya duk hankali yana kan waɗannan don shi ko ya musulunta da hankali yana kan waɗannan kam yana son Allah yana son su ko addu'a yake zaka yi rabbana atina fid dunya hasanatan da farko sannan sai ku lafiya da hasanatan to sai ya dan fare a jiki to idan ya dan fare din nan in Allah ya tusa masa wani imani na karuwan imani sai a canja masa ra'ayinsa saboda kadabda man tazakke wa zakara sma rabbi fasalli to sai a tusa masa neman tsarkake wannan zuciya ta fuskanci Allah fiye da yadda take fuskantar duniya din idan ta samu wannan matsayi sai ta zama annafsul lawama mai zargin kanta anya ni Allah ne ya kawo ni duniya amma sai in zama bawan duniya ba bawan Allah ba Allah na tuba Allah na tuba ki istighfar da tuba wa Allah matsayi na biyu kenan daga nan in tubansa yayi yawa sai ubangiji tabaraka wata'ala ya masa ilhaman zikiri fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wato zikirin Allah sai yayi yawa a zuciyarsa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah to shi kenan sai ya tayan zikirin Allah ya tayan ambaton Allah ya tayan sannan sai a kira shi ya ayyatan nafsul mutma'inna irji ila rabbiki sai rai wanda kika natsu da Allah to ki zubar da komai ki koma ga Allah ki tashi daga maqamul islam da iman ki koma maqamul insan koma ga Allah irji ila rabbiki radiyatan mardiya sai ta zama nafsul radiya nafsul mardiya to shi ta kai wajen hanyar ma'arifa kenan ta fita cikin yadda mu mutanen duniya muke ciki ta kowa wani hali daban kamar yadda muka so magana akan irin wannan hanyar na neman hanyar Allah din domin kullum alkur'ani ce utsu ila rabbik ka kira mutane zuwa ga Allah wani lokacin sai utsu ila sabili rabbik da farko za a kira mutane zuwa ga hanyar Allah to in ka kama hanyar Allah sai a kwadaita maka aljanna in an kwadaita maka aljanna kana yin aiki don aljanna kana yin aiki don aljanna sai ka yi tunani ka ce ah shin don Allah ya zo ya nake hankali irin hankalin yara ai ko yaro ne ubansa zai tashi aiki ce je ka ka dawo zan baka naira biyar ko bai girma ba yaro ne karami ka je maza maza ka dawo zan baka naira biyar to karamin yaro ne sai da Allah ya jawo hankalin ka don sai ya baka lada ladan nan ka sai aljanna da shi tukuna kai masa ibada to ka dauki kanka kamar yaro kenan kana yin haka kana yin haka tun daga goma a ja hankalinka a ce ɗari bakwai lada ɗari bakwai a ja hankalinka ka wuce a ce shi kenan yanzu lada za a baka miliyan biyu akan kowane aiki sai ka yi tunaka ce shin kan ni kan ba bawan Allah bane bawa ya yi ubangiji sa ko dago sai an biya shi Allah ni kai nake so irji ila rabbi kenan ni Allah kai nake so irji ila rabbi ya koma ga Allah kenan radiyatan mardiya ya yarda da Allah ya yarda radiyallahu anhu wa radu anhu saboda haka ne ake cewa muminai cikakku da waliyai radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su ba a ambata musu ladan biyan aljanna to hanyoyin masaukan akwai na zamanin da akwai na zamanin yanzu na zamanin da yana da yawa wajen zango fiye da arba'in in ka dubi hajjul abidin na gazali amma zamanin yanzu an yanke saboda kusan kusan tashin duniya yayi kusa aka yanke yadda aka yanke tafiye-tafiye na kafafuwa to haka aka yanke wancan tafiye-tafiyen ma sai ya zama yanzu a zangon guda tara ne na farko musulmi yana cikin musuluncinsa kamar yadda muke ciki alhamdulillah mu musulmi to idan mutum ya yi tunani ya yi tunanin damuwarsa da gamuwarsa da Allah da yadda Allah ya masa dukkan alheri da shi kuma baya komai wa Allah sai dai kawai wani azhar ta yi raka hudu ko shida shi kenan shi ma hankalin ka tsaye la'asar ta yi hakan nan sauran lokaci da ya ba kansa ya ba mutane to in ji tsoron wannan sai ce kai Allah na tuba sai je wajen malamai ga Allah bani wani abin da zai rike alga to malamai wani abin da zai rike wanda zuciya ta yadda zan koma ga Allah to sai a bashi tuba istighfari inna la yubtu tawabina a bashi istighfari ya rike yana tuba wa Allah daga nan sai a ƙara masa wa Allah yastaqamu ala tariqati al-asqainahu ma'an gadagan sai ya tashi daga tuba sai ga istiqama innal ladina qalu bal summa istaqamu tanazzalu alaihim malaikatu sai kaga yana bin hanyar Allah daidai abinda wani zai yi na sabon Allah gaba gadi bai damu ba shi in abin zai faru gari sai ya damu abinda wani abu wani mutum zai na ibada da kyar shi a kai tsaye zai abin babu damuwa to shi ke ya kawo makamin istiqama kenan ga tuba ga istiqama to daga nan sai ya kai makami na ƙarshe a cikin Islam shine makamu taqwa daga nan sai ko yana kiwon tsakaninsa da Allah yana kiyayewa tsakaninsa da bayin Allah yana kiyayewa kiyayewa tsakaninsa da Allah tsakaninsa da Allah kamar farkon sallah Allahu akbar na jefar da komai na koma wurin ka Allah ni bawanka ni gani sai ka yi sallan ka gama sai ce to na ji na karfe ka ya tsakaninka da bayina domin kada in tara maka lada bayan ka fi karan ka waje na in biya su bashi da ladanka in jefa ka a wuta sai ka ce eh babban bawan ka ne Muhammadu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasul ashhadu anna muhammadar rasulullah wato naji tsakaninka da sauran bayi na waɗanda ba ne Muhammadu fa to dukkan su bayin ka salihai daga annabawa hasi dinkai hasi da hasa da yayi duk zan ambata musu abin kirki ba zan musu kaji ba zan musu munan abu ba أشهد أن إن كانت تحيات الله زكيات الله طيبات صلاة الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا to kai da kanka ba zan zan ba zan halakar da kaina ba tun da kaje karin kace kaina wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum to tsakaninka da bayina mutanen kirki wanda ba wa la ibadillahi salihina duk bayinka mutanen kirki idan na ambace su in in in annaba ya ce alaihi salatu ko alaihi salamu in waliyye ne zan ce radiyallahu anhu wa radu anhu in sauran bayinka mu'minai ne zan ce rahmatullahi alaihi kowa zan faɗa wasu magana mai kyau wa qulu lin nasi husnan to naji naji tsakaninka da bayina annabawa da siddiqai da shawara da salihai to sauran bayin na wanda ba waɗannan ba ba wanda kai ganin su banzayen fa su ya zaka zauna su ya Allah bayinka na hannun dama assalamu alaikum bayinka na hannun hagun ma assalamu alaikum sallah ta kare to tsakaninka da Allah lafiya lau tsakaninka da bayin Allah mutanen kirki da mutanen banza duk lafiya lau to shikenan ka zauna la istiqama kenan ka tafi daidai to daga nan sai ka dawo cikin makami matsayi na biyu a cikin makamul iman ka yanke makamul islam kenan at-taubatu wal istiqamatu wat taqwa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron bayin Allah kar ka cuce su daga nan sai ka ji Allah ya ce maka ya ayyuhal ladina amanu taqullaha kunu ma'as sadiqin ya ku bayin Allah muminai masu tsoron Allah to ku yi gaskiya tsakaninku da Allah tsakaninku da bayin Allah to nan kuma ka samu matsayi kenan na hudu ka ka dawo muqamul iman asibu daga nan sai ikhlas komi abin da zaka yi ka dubi Allah ba ruwanka da yabon mutane ba ruwanka da zagin su Allah dai kawai tsakaninka da Allah wa ba ubidu lillahi ya buja mukhrijin huddin ikhlas kenan ka samu matsayi kenan na shida daga nan sai dumanina inda ka ji zikirin Allah ya ja ka ya fije ka din nan ilmi nan al-istiqamatu at-tawbatu wal istiqamatu wat taqwa sai ka koma as-sidqu wal ikhlas wat dumanina ka gama yanke wannan zango na biyu kenan ka samu matsayi shida daga nan sai ka koma inda aka kira ka da aka ce ya ya ayyata nasrun ma inna irji ila rabbiki to sai ka koma maqamul insani kenan abin da zaka fara samu al-muraqabatu inna rabbaka labil mirsad inna allaha kana alaikum raqiba wato kana ganin duk duniyar nan ba mai gani ka sai Allah yadda ka san in kana tada limamin garin ku in dai baka boye shi wani wuri ba za ka iya zina ba ba za ka iya sata ba sai dai ka rabu da liman to haka za ka zauna da Allah ka duk inda kai kana ganin dai yana ganin ka bai dina ganin ka ba inna allaha kana alaikum raqiba muraqaba kenan to matsayi ya zama na bakwai kenan daga nan sai mushahada تدريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق duk inda ka duba sama da ƙasa kudu da arewa komi da komi na nuna maka alamar girman Allah komi ka gani yana nuna maka alamar girman Allah shine daga nan kuma sai ma'arifa na ƙarshe kenan tabim ayatan fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq har ka gane komi ƙarya ne Allah shi kadai ne gaskiya wa ya'lamu anna Allah huwa al-haq al-mubin hatta yatabayyana annahu al-haq awalam yakfi rabbika anna ala kulli shay'in shahid ala inna fi miryatin min liqa'i rabbina lanahu bi kulli shay'in muhit Allah nuru sama ta yarda to wannan shine matsayi guda tara wanda ake ake kansa a zamanin yanzu da yake an samu cigaba cikin duniya haka ma aka samu cigaba cikin hanyar ma'arifa din ma wa ma ubarri'u nafsi ba zan tsarkake kaina in ce muku ni mutumin kirki ne ba sai dai abin da Allah ya yi sai dai mu annabawa haka Allah ya yi mu dama mu haka muke ba ma sabon Allah illa ma rahima rabbi sai abin da Allah ya yi wa rahama kenan annabawa din illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim kasan Allah ubangiji na ghafurun mai gafara ne wanda ya saɗe shi ya tuba rahimu mai jin kan wanda bai saɗe shi bane ko ko wanda ya saɗe shi ya baki lada وقال الملك اوتوني به استخلصوا لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال الملك اوتوني بي أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين sarki yace a kawo min kina yanzu dai ya zan ba na kowa ba ba na waziri ba ba na mitra ba ba na kowa ba na wani yau yusufu na wani astakhalisu nafsi da yazo ya shiga ya yi masa sallama ya yi addu'a tukuna insha Allah ka kiyaye sharrin wannan mutum Allah ka bani alherin wannan mutum ya shiga kansa sai ya yi masa addu'a ya yi masa addu'a cikin addu'ar ya yi magana da abrananci da ya gama addu'a ashe kenan tun zamanin da an saba in malami ya gamu da sarki yakan masa addu'a domin Allah ya shiryar da sarki ya shiryar da jama'a ne ya yi masa addu'a alhali ko kafin ya tukun ba musulunta ba kashi an samu kenan a yi wa kafiri addu'a tun daga annabi yusuf ya yi wa kafiri addu'a akan Allah ya gyara lamarinsa don lamarinsa in ya gyaru lamarin dukkan ƙasarsa za su gyaru ya masa addu'a da abrananci da ya gama ce wannan wani baki kenan ita wannan bakin iyayenmu da kakanninmu kenan abraniyanci da suke da suka so magana sai annabi yusuf ya masa maganar larabci sai ce wannan magana wani baki ke nake bakin baffa na ne dan uwan baba na annabi isma'il irin bakin su kenan larabci sunan bakin to shi kenan sai aka shiga saryananci aka shiga iddanci sai sarki ya tadda annabi yusuf ya iya bakuna da yawa yadda shi sarkin ma ya iya bakuna da yawa amma annabi yusuf ya tsere masa da bakuna guda biyu wanda bai iya ba su ne abrananci da larabci suka yi tayi suka yi tayi to sai yace kai din nan ai ba dama a barka nesa nesa da gwamnati mafarkin nan da kai ka abbara musu wane ne zai tsaya ya mini wannan shirye-shirye yace ni za ka ɗauka ni na iya lissafi na iya bakunan mutane na iya shirye-shiryen administration ni za ka ɗauka maka wannan abu to anan ma malamai sun ce a sai idan mutumin da ya iya aiki yana wuri to kada ya yarda ya bar wanda bai iya aiki ba a sa shi shi ya fito fili ya ce gani na iya don saboda a yi amfani da shi kada ya shiru in ya shiru ya haƙi jama'a kenan saboda haka annabi Yusuf ba yana neman sarauta ne ba a'a yana neman ya fito da aikinsa ne ya shimfiɗa adalci a ƙasar ya shimfiɗa musulunci ya samu daman yin wa'azi kamar yadda yawa mutanen kurkuku ma wa'azi balle fa balle fa in ya zama sarkin gari to daga shigowarsa shekarar sa talatin a cikin wannan magana da ake duka duka wato kamun aihuwan annabi annabi isa ne da shekara dubu da ɗari tara da saba'in da biyar ake wannan kamun aihuwa annabi isa shekara dubu da ɗari tara da saba'in da biyar ake wannan gwagwarmaya lokacin annabi yusuf yana shekara talatin to sai sai wazirin nasu sai ya rasu da waziri ya rasu Allah da ikonsa sai sarki ya daura masa aure da matan nan mai neman sa ita da rikan nan sai aka daura masa aure har ta aifa masa ƴaƴa biyu ta aifa sirna Yusuf ƴaƴa biyu dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana son wani abu amma sai ka gan cikin haramun ba za ka same shi sai cikin haramun kai haƙuri da shi Allah zai baka shi cikin halal kan kaga wani abu amma ba za ka sami sai ka aikata haramun to kai haƙuri da shi Allah zai baka shi cikin halal kaga yuzo yayi haƙuri amma Allah ya bashi matar ta zama matarsa ta da sarauta kuma fiye da sarautar mijinta ana cikin wannan manzo Allah ya faɗi wannan cewa in kaga wani abu haramun ne kana son sa in kai haƙuri to Allah zai baka shi cikin halal to a zamanin manzon Allah sai aka yi wani abu mai kama da shi Yusuf din da wannan matar ta sa wata rana wani mutum da daddare yunwa ta dame shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fita neman abinci sai ya fada gidan wata mace mara miji bai fada cikin gidan ta shiga ɗakin ta ya laluba sai ya samu abinci sai ci a yanzu ina ci abincin na fa na ci haramun annabi ko ya ce idan mutum ya ya yana son wani abu abun yana cikin haramun in ya bashi Allah zai ba cikin halal na hakura da wannan abinci to shikenan zai fita sai sai ya kaɗi wani akwati mai kuɗi sai ga kuɗi sai a wannan ka zan tafi da su sai ta ai su ma haka din ne annabi ya ce in ka ga wani abu wanda kake so cikin haramun in kai hakuri Allah zai baka shi cikin halal zan hakura da kuɗin nan yana laluba zai fita sai ya karo da wani gado sai ya fada akan matar sai ya ji ta da laushi sai ce kai wannan kan bazan bata ba sai ta ai ko har yanzu ita ma haka ne annabi ya ce duk abin da kake so ya fada cikin haramun in kai hakuri Allah zai baka cikin halal na hakura sai ya fita shi wannan sahabi gari yawa ya fada manzo Allah ta hadu sai wata mace kyakkyawa ta zo ta tsaya gaban manzo Allah fada ta ya rasulullahi tun da miji na yayi shahada na yi alƙawari han mutu ba zan yi aure ba amma zamani ya canja jiya ba don Allah ya taimake ni ba da mummunan abu ya faru gare ni to da haka ka aurar da ni jiya ba dan Allah ya taimake da wani abu ya faru da ni muna tunda zamani ya zama haka ka aurar da ni da dai na alƙawari ba zan yi aure ba amma yanzu kan na yarda ka aurar da ni sai manzo Allah ce jama'a akwai wanda yake bukatan wannan mace auren masa da ita mutumin nan naje da yake gani ya rasulullahi sai aka auren masa da ita sai ya koma gidanta dama bako ne ga gida ya samu ga mace ta samu ga kuɗi sun samu komai ya samu amma cikin halal saboda haka wannan wa'azi ne kowane mutum yake wani abu a cikin haramun gashi kuru-kuru haramun ne in kai hakuri ka daure saboda haka manzo Allah yake cewa law kana sabru rajulan la kana rajulan karima da dai hakuri mutum ne da an ga mutum mai yawan kyauta to in kai hakuri sai Allah ya baka fiye da abin da da abin da ka hakura da shi in mummuna din ga dai wannan matar da mulki sun dawo hannun Yusuf وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اوتوني بي أستخلص لنفسي فلما كلمه يا إن سلكي يا مغانا يوسف يوسف يا مغانا سلكي yace innaka al-yawma ladaina makin namin yau kai ka zama babban mutum a cikin mulkin Misra ba karamin mutum ba balle a ce ka fito kurkuku kai babban mutum ne yau
قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الارض inni hafizun alim da sarki yace masa yau kai babban mutum ne a Misra a cikin mulki ba karamin mutum ba kuma amintaccen gwamnati shikenan sai ce ij'alni ala khaza'in ardi inni hafizun alim sai ce to yanzu yaya za a yi da waɗannan abubuwa duk wanda ka lissafa ya za a yi da su yace wannan abu duk ka sa ni- ka sa shi a hannuna kuma dukkan taskokin abin da yake na gonakin Misra da kuɗi da komai abin da ya shafi jin daɗin jama'a da kuɗin ƙasa da abincin ƙasa duk ka sa ni ni ne wakilin wannan zan isan maka da wannan sai ka rike administrative zan maka wannan ij'alni ka sanya ni ala khaza'in ardi akan dukkan taskar ƙasar Misra inni ni dinnan hafizun mai kiyaye abubuwa ne mai iya lissafi ne mai jin baku bakunan mutane da yawa ne kuma ka- kai dai ka riga ka ce ni amintacce ne kuma haka nake hafizun ni mai kiyayewa ne kuma alimun masani ne ni saboda haka ka naɗa ni kaga yadda za a yi ya naɗa shi da shekara biyu sai ya mutu shi ma sarkin shi kenan komai sai ya dawo hannun Yusuf
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين كما يد كجدنا يا رسول الله كما يد كجدنا كوما سجي yadda muke tafiye da al'amari Yusuf a hankali a hankali tun yana yaro an jefa shi a rijiya sannan na fito da shi daga rijiya na bari aka sai da shi ba a kashe shi ba na sa shi gidan waziri na kubutar da shi sharrin sharrin sharrin mace sannan na kubutar da shi sharrin mata na sa shi kurkuku na kubutar da shi cikin sa- cikin kurkuku na fito da shi na ba shi matan nan da take neman sa kuma yanzu gashi na naɗa shi ya zama sarki Allah ne ke gaya wa annabi na naɗa shi ne wakilin sarki akan dukkan am- al'amura na mulki na dukiya da kayan gona na amfanin gona duk da kayan gwamnati na ajiya ne na kuɗi ne na ko menene dai yana hannunsa yanzu mulki ne kadai a hannun sarki kamun shekara biyu sarkin ma ya mutu وكذلك مكنا ليوسف في yadda ka jinna haka muka ba wa Yusuf dama akan kasar Misra ya tabawwa min ha haisu ya shi ne fa ya sauka nan ya tashi nan ya sauka nan duk inda ya je basarake ne za a saukar da shi duk kasar Misra duk inda ya je masaukin gwamnati za a saukar da shi yana ran gadi yana gyaran kasa nan kuma Allah yana yi mana wani irin nuni yan uwansa annabawa kiyayya tsakaninsu da mutanensu wannan kiyayyar ita ce ta jawa mutanensu halaka aka halakar da su kiyayya aka halakar da kafiran annabawa shi ko annabi yuzu kiyayyar da ta jawa annabawa wahala suka sha wahalan kiyayyar mutanensu shi kuma soyayya ce ta ja masa wannan wahala tun daga son da babansa yake masa har son da matan nan take masa har son da waɗannan mutane to yanzu dai gashi komai da komai zai tafi a hankali ba tare da yaƙi ba ba tare da halakarwa ba zai musuluntar da ƙasar ne a cikin siyasa ba cikin makami ba wa kazalika makkanna li yusuf yatabawwa minha haythu yasha duk inda yake so sai ya je ya sauka yana ran gadi a ƙasar misra basarake ne daga sarki sai shi nusibu bi rahmatina man nasha haka yake mu muna baiwa wanda muka ga dama rahamar mu a nan ubangiji ya kira mulki rahama domin rahama ce mulki idan ya yi kyau saboda haka ne yake kawo mulkin a jere ne kistar mulkin fir'auna mugun mulki kenan na dakkata na jabberin ani wanda ah, ba kyau sai abin da mutum ya ga dama kawai yake ba ruwansa da maganan Allah ba ruwansa da maganan annabi ba ruwansa da wani abu rubutacce jabberi kenan mugun mulki kenan irin na fir'auna idan ya wuce nan sai ya kawo mulki irin na bilkisu irin mulkin siyasa me suka gani ku bani shawara me kuka gani ya ayyulan afsuni fi amri ma kuntu qadiyatan amran hatta tashhadun me kuka gani mulkin siyasa to in an wuce wannan sai a koma mulkin waɗansu wawayen mutane da yawa mulkin samudawa kenan masu ɓanna to mulkin da ake so dai mulki mai karɓan umarni daga Allah irin na annabi Sulaimanu irin na Dawud irin na annabi Yusuf Allah ya ce ai kaza kai ma ka ga mutane su yi kaza Allah ya ce a bar kaza kai ma ka ga mutane su bar kaza kamar yadda annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa kamar yadda Abubakar ya yi a zamanin sa kamar yadda Umar ya yi a zamanin sa kamar yadda Usman ya yi kamar yadda Ali ya yi duk da Allah yana gaya mana wannan to gashi yanzu shi yanzu ya samu isar da aikan Allah a cikin mulki ba fada ba yaƙi ba abokan gaba mata suna son sa maza suna son sa soyayyar ma har ta yi har ta haura ta jawo masa wani abu وكذلك مكنا ليوسف الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء muna samarwa wanda muka ga dama rahamar mu ta shafe shi rufi rahmatana man nasha wala nudhi'u ajra al-muhsinin ba ma tozartar da ladan masu kyautawa annabi yusuf ya kyauta yayi hakuri yayi hakuri yayi hakuri ya bi umurnin mu saboda haka duk wanda yayi hakuri irin na annabi yusuf ya kyauta to ba za mu tozartar da aikinsa ba za mu ba shi rahamanmu in ji Allah.
ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون دام النبي يعقوب يا قيا مسا ياتي وكذلك يستريك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب Allah ya cika wa Yusuf ni'ima ga annabci ga manzanci ga mulki ga farin jini ga kyan zati ga sibobi duk Allah ya haɗa masa amma duk da haka abinda Allah ya ajiye wa bayinsa a lahira ya fi duk abin da ya ba mutane a duniya abinda Allah ya ajiye bayinsa ya fi duk abin da Allah ya ba mutane a duniya domin Allah na ce mana wai zara aita sammara aita na ima mulkan kabira tab da zaka je lahira a nuna maka aljanna tabi da ka ga ni'imar da babu irin ta auren masu kuɗi da ka ga wani irin mulkin da babu shi auren masu mulki وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أنا cikin wannan hali ana awo da farko aka yi ta ba da kuɗi ana awo kuɗi ya ƙare aka komo ana ba da tarkace ana awo tarkace ya ƙare aka ba ana ba da dabbobi ana awo mutanen ƙasa sun yi awo har mutanen ƙasar waje sun soma zuwa amma ka'idar mutum waje in ya zo abin da za a bashi ba zai wuce laftun raƙumi ɗaya ba in ka zo da raƙuma uku to laftun raƙumi ɗaya za a baka kowane mutum waje laftun raƙumi ɗaya za a bashi ba za a ƙara masa ba to ana cikin wannan hali sai mutanen kan'ana wato mutanen wajen ƙasar Beirut din nan kenan na yanzu can da inda su annabi Yaqubu yake kenan sai suka suka taho su ne ƴan uwan annabi Yusuf suka zo suka same shi ne sarki ya riga ya gaji shi Rayyanu ya zama shi ne sarkin Misra bayan an naɗa shi waziri da shekara biyu sarki ya mutu yanzu an naɗa shi ne sarki to ƴan uwan Yusuf sai suka zo waja ikhwatu Yusuf fadakalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun daga shigansu sai ya gane su dama lokacin da ya rabu da su sun riga sun zama mazaje baya da za su canja wa hum lahu munkirun amma su ba su gane shi ba abin da yana su gane shi gashi da kwarjini gashi da sarauta ga matsara tsakaninsa da mutane ga kuma yana kan gadon mulki kuma ga rawani ga kuma yawanci kan rufe yawancin fuskarsa saboda kada mutane su damu da kyansa to shi ya gane su su ba su gane shi ba waje ikwatu yusufa fa dakalu alaihi nan da nan sai suka shigo masa fa arafahum shi ya gane su domin daga shigowarsu ya san dama irin irin tufafin garin su daga shigowarsu an san irin tufafin gari kaza ne kasa kaza ne suke irin wannan ado da ganin su ya san mutanen can mutanen kan'an din ne kasar babila kasar da shi annabi yakubu yake a yanzu farahum sai ya gane su wa hum lahu munkirun amma su basu gane shi ba shikenan za mu yaran Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara Allah ya jigan mu Allah ya ji iyaye mu iyaye iyaye mu da malamu da malamu malamu Allah ta haka su bani mu da alheri Allah ba mu rahirin duniya da lahira Allah ya ce mu sharrin duniya da lahira Allah ya ce mu ce mana addinin mu ya ce mana mutuncin mu ya ce mana kasar mu Allah ya ce mana kasar mu Allah ya ce mu sharrin makiya Najeriya da sharrin makiya musulunci albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya biya bukatun mu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira ya ce mu sharrin duniya da lahira Allah ya ba mu sharrin maza da mata rayu da mata albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah ya yalwata mu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اللهم اجعلنا من المسلمين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امر والخاتم لما سبق ناصر الحق لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يكمل قائم المسلمين الله يكمل قائم المسلمين الله يكمل قائم المسلمين بركاته الله